الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو lahadi bakwai ga watan jimada a saniya shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan biyu shekara ta 2020 a lissafin turawa muna darasi na 61 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad wanda muna tsakiyar bayani dangane da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi sallama wuraren da ya je da wuraren da ya tsaya da addu'o'in da ya yi da sauransu idan yanwa za su iya tunawa yau za mu tashi ne akan gabar magana da malai yake cewa falamma tala alfajr sallaha fi awwal alwaqt haka ne ko tayyib idan um, za a iya tunawa mun tsaya ne daidai inda aka ce annabi ya je muzdalifa yanzu muna muzdalifa saura mana mu kwana anan mu wuce a je a yi jifa ranar sallah washe gari da washe garin sallah kuma sai a kammala aikin hajji insha Allah to yayin da ya isa musdalifa ya sallah asubahi sallaha fi awwalil waqti annabi ya sallah asubahi nan a farkon lokaci la qablahu qat'an bi adhanin wa iqama ba wai yayi sallah asubahi kafin wato lokacin sallar ba kamar yadda wasu suke faɗa ba haka bane a'a lallai a cikin lokaci yayi da wurwuri yayi sallah asubahi an kira sallah kuma an tada iqama ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا sannan ya hau abar hawansa bayan ya idar da sallah asubahi a nan muzdalifa a wurin sallah ya je wani wuri da ake cewa mash'ar haram so wannan wuri da annabi ya sallar asubahi a nan ne yanzu suka gina masallaci da ake ce da shi masallacin mash'aril haram duk alhaji idan ya je zai ga wani masallaci a nan da sumiya dogon masallaci ana sallah a wurin da asuba shi kuma wannan masallacin a shekara lokacin da ake sallah kenan a cikinsa to a nan annabi ya yi sallah sannan ya ƙara sanan wato don mash'aril haram ɗin kenan ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannu ya yi ta addu'a ka duba ikon Allah jiya fa yini yayi a arfa yana addu'a yini yayi arfa tun da yayi azhar da la'asar ya haɗe su a lokacin azhar yayi ta yin addu'a bai gama addu'an nan ba sai da rana ta fadi ya kama hanya ya taho ya zo kwana a Muzdalifa yanzu kaga ya kwana a Muzdalifan ranar sallah kenan haka ne ko a ranar sallah kenan ranar sallah asubahin da yi da ranar sallah kenan ya daga hannu ya fuskanci alƙibla ya yi ta addu'a ya ta ƙanƙan da kai ya ta kabbara ya ta la ilaha illallah ya ta zikiri har sai da rana gari ya yi haske shine asfara jiddan sai da ya haske tarwal wannan yake nuna mana wato ba mu wadatuwa da addu'a babu wani lokaci da bawa zai ce wai yayi addu'a ya gaji ko addu'a ta ishe ka shine ake cewa wai addu'a ba ta yawa ko a yi maka ko ka yi wa wani duk lokacin da bawa ya samu dama ya ci gaba da kiran Allah ya ci gaba da roƙon Allah ya ci gaba da gaya wa Allah iyayen da ka matsanta da roƙon Allah iya kusantarka ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan har annabin rahama ya fafe da Allah ya riga ya yafe masa in har annabi Allah ya yafe masa za a ce yana ta addu'a yana roƙon Allah a irin wannan yanayi to ni da kai fa min babu aula wa waqafa sallallahu alaihi wasallam fi mawqifihi wa a'lama an-nas anna muzdalifata kullaha mawqif annabi ya tsaya a inda ya tsaya kuma ya gaya wa mutane cewa ita wannan muzdalifa ko ina wajen tsayawa ne ba dole sai an je wannan mash'arul haram ba duk filin muzdalifa ne yana da faɗi wurin tsayawa ne muzdalifan nan tana da faɗi har ta fara shiga hammina sun haɗe da mina yanzu da mina da muzdalifa duk himomin alhazai din nan ma tanti tanti daga wasu ma a cikin muzdalifa suke to ko nan mutum ya je ya tsaya ya addu'ar sa ta yi kuma wannan ya nuna mana ashe bayan asubahi a ranar da aka je muzdalifa ana yin addu'a ranar sallah kenan a wannan wuri sun masara مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش النبي صلى الله عليه وسلم يكام هي أتفيا ينا ميغويا وني صحابي مي سنة فضل دان عباس تواضع النبي كان كان كان النبي yakan hau abun hawa ya goyi wani kamar kai ka hau mashin ka goya wani annabi yakan hau jaki ya goya wani ya hau doki ya goya wani ya hau raƙumi ya goya wani ya hau alfadari ya goya wani bai ce a shi annabi ne ba a san tashinsa ba a san tsugunawarsa ba wanda zai zauna kusa da shi ba a goyo jikinsa na taɓa jikin fadlu ɗan abbas Allahu akbar usama shi kuma ta kafa ya tafi kaga wannan yana nuna mana muhimmancin tafiyar kafan ita kanta akwai lafiya ya kama ya tafi cikin cikin waɗanda suka riga na ƙurayshawa masu yin gaggawa su tafi waɗanda suke gaba su baƙi ƙuraysh wa fi tsariƙihi zalika amar ibn abbas an yalquta lahu hasal jimari sab'a hasayatin wa lam yaksirha min al-jabal tilka al-layla kama yaf'aluhu man la ilma indahu ibn al-qayyim yake cewa a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafiya bayan ya goyi fadla dan abbas Usama ya tafi da kafa sai ya ce wa Abdullahi dan Abbas shi kuma ya ce ka tsantan mun tsakuwa kwaya bakwai wato ita ce tsakuwar da zai yi jifa idan ya je jamratul aqaba kenan gurin jifa a ranar sallah sai ya sa aka tsinta masa kenan wannan yana nuna ya halatta ka wakilta wani ya tsinta maka tsakuwa da za ka yi jifa da su sab'i hasayat kuma bai dauki duwatsun ya ta kakkarya ba ka san akwai wanda za su dauki katon dutse sai su faffasa su faffasa a'a yan ƙanana ake tsatsanta yan ƙanana wanda suke ana ce da su hasal qazr wanda ake ɗan ɓallawa da su haka ake iya ɗora su a ɓalla hannu a yi jifa da su ya ce ba kamar yadda wasu marasa ilimi suke ba sai mutum ya ɗauki dutse ya ta rankwatsa juna ya fasa wannan da ya fasa wannan da wannan yana fafasa ana tsinta wannan ba haka bane ƙanana zaka tsinta kuma wurin akwai duwatsun sannan kuma ba da daddare ya tsinci duwatsun ba kamar yadda wasu alhazan tun cikin dare in za su kwanta a muzdalifa sai su tsinci duwatsun su to shi in dai zaka yi aikin haji irin na annabi shi kam sai da ya wayi gari ya kama hanya ma zai tafi mina din a zai tafi can karshen mina kenan wajen jifa sai ya tsinta faltaqata lahu sab'an min hasal khazf ya tsinta masa tsakon kwani guda bakwai wanda ake ce da su hasal khazf wanda ake kaman a dora a dan yatsa a balla su فجعل ينفضهن في كفه ينا كوري سوسبو لقراء اتكين تابلسا ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين النبي يتي ده إرم ودنن دواتو ده مثال إرم ودنن دواتو كجي كوي جيفا دسو كجي كوي جيفا ده إرم ونن بأمثال هؤلاء كما نا تورتد كوكو دينا وچغونا ده إري ده غلوي اتكين الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين abin da ya halakar da wanda suka gabace ku sune wato tsanantawa da zurfafawa a cikin addini wuce gona da iri a cikin addini mutum ya yi abin da ba a ce ya yi ba don neman suna ko don neman matsayi ko kuma tsabar goyon bayan wata bid'a ba a so a wuce gona da iri a addini ya ayu allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim falamma ata batna muhassirin harraka naqatahu wa asra as-sayra وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه يعني يجي ونقولي ده أكتير شي بطن محسر batn muhassir sunan wuri ne wuri ne da aka halakar da wata al'umma da suka gabata Allah ya musu azaba a wurin to annabi da ya je wurin sai ya motsa dabbarsa ya zabure ta wa asra as-sayra yayi gaggawar tafiya ashe wai haka al'adarsa take duk lokacin da ya zo wucewa ta wurin da Allah ya saukar da ba'as azaba narkon azaba ya halakar da wasu a wurin to annabi baya tafiya a hankali yace fa inna hunaka asaba ashabul fili ma qassa Allah a wannan batnu muhassir shine wurin da Allah ya halakar da ashabul fili su abrahata da suka je za su yaki dakin Kaba daga nan Allah ya musu tarmihin bi hijaratin min sijil faja'ala muka asfin makul aka kokkone su abin mamaki aka ce har yanzu wurin duwatsun baka kirin kasar baka kirin take nan da kasan an yi gobara a wurin duk tsakuwa da kaga duk dutsen da ka gani baki kirin za ka shi har yanzu na lillahi wa inna ilaihi shi yasa yayi sauri ashe ba a so in dai wuri an taɓa yi wasu azaba to kar ka tsaya a wurin ka ƙara gaba walidhalika samma wadi muhassar muhassir shi summiya wadi muhassar ake ce da shi wadi muhassar lian alfila husira fi saboda anan aka tsare me muhassar abinda aka tsare aka aka aka kare shi aka hana shi wucewa to anan gi wato wannan giwa ta abraha hata anan aka tsare ta da ababen hawan su duk anan aka halakar da su husira fi ai aya wanqata ani zihabi abin da ya faru dabbobin giwar gagaran tafiya ta yi sai kawai ta tsaya aka yi aka yi ta ƙara gaba ta ƙara gaba ta kasa yi ta kasa yin tafiya ila makkata wa kadhalika fa'ala fi sulukihi alhajar haka yau haka lokacin da ya je wani gurin da ake ce da shi hajar shi ma shi ma wuri ne da aka yi azaba ma wasu annabi ya sauri ya wuce wa muhassir din in baka sani ba barzakhun baina mina wa muzdalifa wani wuri ne tsakanin mina da muzdalifa ko ko kana so ka gane wurin in ka baro muzdalifa kafin ka je mina to wadi muhassir inda aka halakar da ashabul fili a nan gurin yake المشعر الحرام كما لا من هذه ولا من هذه مشعر الحرام كما بايا بطن محصر كما بايا باني سنشي بايا منا mana wurin shi daban akwai urana barzakhun baina arafa wal mash'ar al haram akwai urana shi kuma wani wuri ne tsakanin wato arafa da kuma mash'ar al haram laysa minhuma ba wai a hade yake a tattare da su ba gaba daya fa mina mina kuma min al harami wa hiya mash'ar mina kuma tana kusa da harami can in zaka tafi makka kenan wurin ibada ne wa muhassir din nan kuma min al-haram shi ma wa laysa bi mash'ar amma ba mash'ar al-haram bane wa muzdalifa haramun wa mash'ar muzdalifa yana iya daukan harami da mash'ar saboda akwai boda tsakanin sa da da wuraren urana laysa mash'aran urana ba mash'ar bane wa hiya min al-hill wato hill ne ba ba wuri ne na a ce gurin ibada ne kamar irin su mina ko muzdalifa ba wa arafa ta hillun wa mash'ar arafa ita kuma hill ne ma'ana an ce hill wurin da yake kamar waje ne da kuma mash'ar ne wa sallaka sallallahu alaihi wasallam at-tariqa al-wusta bayna at-tariqatayn ko bayna at-tariqayn wa hiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra hatta ata mina yanzu an nuna mana hanyar da annabi ne yabi akwai wata tariqul wusta bainar tariƙai ne wannan hanyoyin duk suna nan duk ana rubuta da larabci yawanci ba ma ganewa ne amma duk har yanzu sunan nake wuraren suna nan inda annabi ya bi sai ga sa tariqul wusta tariq kaza to wannan ita ce annabi ya bi wannan wurin dai da aka yi aikin nan aka maintaining har yanzu duk wanda ya je aikin haji sai dai cinkoso an sa an bude wasu hanyoyi daban tsakanin hanyoyi guda biyu a tsakiya take hanyar da take tsakiya tariqul wusta wasu suna cewa wannan hanyar ta rumfa din nan akwai babban rumfa doguwa in kun lura a tsakiya take yi ko bata mutum yayin yazo zai tafi zai tafi mina wajen jifa daga Muzdalifa za ga yawanci ana binta da kafa mutane suna ta shimfuna gurin ana tashin Allah zai fita shi fita shi to wannan ita hanya ne ita ma da ake bi wadda za ta kai ka jamratul kubra har sai ka je mina fa ata jamratul aqaba ko dai jamratul kubra ko jamratul aqaba duk suna ɗaya ne na yi muku bayani a baya wurin jifan guda uku ne akwai asubura wurin jifa ƙarami guda ɗaya akwai alwusta na tsakiya sai ka fara zuwa in ka taho daga cikin mina kenan sai ka fara zuwa asubura ƙaramar to ranar sallah ba a jifan na farko akwai na biyu shine alwusta ba a jifan gurin akwai na uku na ƙarshe jamratul aqaba ko jamratul kubra to nan ne ranar sallah ake zuwa sai ka wuce guri guda biyu din yace fa waqafa fi asfalil wadi wa ja'ala al baita an yasarihi wa minan an yaminihi wannan kuma an gaya mana da yazo yin jifan ga yanda yayi yanzu mu dauka wannan teburin da ke gabana shine wurin jifa din ramin da ake jefa dutsen to dama din nan ita ce mina kamar yanzu in ka miƙe nan dama da ni ka tafi can ne mina bayan ta muzdalifa bayan ta arfa a dama a dama na din kenan mun taho daga can mun kwana a can muzdalifa amma ka ce can bata ita ce muzdalifa to mun taho mun taho a nan farkon wannan titin kuma shine misalin ka ce a mina daga can zuwa nan shine wurin jifa din wurin jifan a ƙarshen bodar mina yake kana gama jifa a jamratul kubra din nan da ka tsallaka kuma za ka fara shiga makka ne to idan ranar sallah ne zaka kure tafiyar gaba ɗaya sai ka zo gurin jifan na ƙarshe to shine zaka je ka yi wannan jifa da wannan tsakwarkwanin da muka ɗauko su ɗazu guda bakwai to da su ne zaka zo ka jefa a wannan guri ba duka ake zuba su ba ɗaya ake jefa su don wani ya ce ya za a zo a ɓata lokaci ya ɗebe su ya watsa su ya yi gaba kawai ya ce ai shi ya kammala tun da wai so ake duk su shiga dai sun shiga gaba daya mun sha yin bayani an ce jifan shaidan amma duk a karatunmu za ku ga har mu gama bayanin aiki a jina ba za ku ji an ce jifan shaidan ba kenan suna ne muka kirkiran masa a littafi na musulunci ba za ka taba jin an ce jifan shaidan ba an gane ko yawwa amma har laraba ma za ga suna suna shaidan sai mutum yana jifa la'anatullahi alayka ya shaitan wani shaidan ne wani ana ta jifan sa har yanzu bai mutu ba yawa ibada ne wannan jifa din ibada ne da sauransu to sai ya sa mina a damansa harami kuma a ina a hagun dinsa to shine a nan gashi a gaban ku waje gurin da ya tsaya shine alwadi ake ce asfalul wadi gangare ne gangare shine asfalul wadi din kamar mina tana tudu ƙarshen gurin jifan yana ƙasa sai ya sa ɗakin Allah a hagun ɗinsa ba wai ana nufin yana dab da ɗakin Allah ba ne ma'ana a hagun ɗinsa in ka ta tafiya za ka riski har ɗakin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa mina ayyamini wastaqbala jamra ya fuskanci dutsen wurin jifan kai kamar wannan teburin ya fuskanci shi haka kaga yadda nake tsaye ɗin haka ake fuskantan wurin jifan za ka yi ba wai za ka yi gefe ba ne da shi haka wasu kaga za su sa shi a damansu ne sai su jefa a haka suna kallon haka saboda su ba daidai bane tsayawa haka za ka fuskanci wurin jifa din wahiya ala wa huwa ala rahilati yana kan abun hawansa wannan yana nuna ashe ba laifi za a ka iya jifan ko akan dabba faramaha rakiban ba'da dulu'i shamsi yana kan abun hawa ya jefi wannan wurin jifa bayan rana ta fito bayan rana ta fito wahidatan ba'da wahida yukabbiru ma kulli hassa daya bayan daya kowace kuma yana Allahu akbar in ya jefa Allahu akbar in ya jefa Allahu akbar wa hina idin qata talbiya daga nan ne kuma ya daina faɗan labbaika Allahumma labbaika aikin haji ma'ana tun da aka fara aikin nan anan ne ake kammala faɗin labbaika kenan duk gaba ɗaya wannan wuraren ana ne ana cewa labbaika Allahumma labbaika wannan labbaika Allahumma labbaika zikirin aikin haji kenan an gani zikirin aikin haji kenan to ranar sallah kenan in an yi jifa ne ake daina faɗin labbaik Allahumma labbaik kenan duk inda ka tarar da kanka ibada ne zaka yi wannan labbaik Allahumma labbaik wa Bilal wa Usama ma'ahu a lokacin da Bilal su Bilal an samu matsayi da daraja yana makale tare da manzo Allah shi bukata kawai lokacin sallah ya a ce a kira Allah karim da Usama suna tare da annabi suna masa hidima akhidun bi khitami naqati suna rike da linzamin dabbar tasa shi kulura annabi sallallahu alaihi wasallam galiban duk inda yake ba sa barin sa shi shi kadai duk inda yake dole sai an samu wakilci wani yana tare da shi saboda tsabar kauna ya yi kwarai kwarai gaske duk inda yake za ga insha Allah da shi da wani ne in ka ga ya rabu da mutane to ya shiga gidansa alayhi salatu wassalam akwai masu gadinsa masu tsayawa kofar gidansa shigansa da fitansa li Allah ya masahu su saboda kar wani mummuna abu ya same shi shi yasa aka ce babu a duniya ba wanda suka nuna annabi kauna irin sabon annabi so dai so ba yi ba sun so shi sun kaunace shi kuma kullun ƙara son su suke Allah ya ba shi mu'amalolin da dole masu so shi su kaunace shi kuma kowane sabi karami sai ka ji yau gashi yana tare da shi shi duk wanda ya zo wajen sai ga kamar shine number one ɗinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya azurta mu da kyakkyawan mu'amala Allah kuma ya azurta mu da son wannan annabi da aiki da abin da ya koyar da mu wal akharu yadhilluhu bi thawbihi min al harri kaji ɗaya daga cikin su yana rike da linzamin dabbar ɗaya kuma ya ɗauki tsumma yana yi wa annabi inuwa ka duba fa idan wai yana tafiya wai hisu mai inuwa hisu mai lema sai su sa tsumma su sa itace su miƙar da tsumman su ɗaura itace in yana tafiya suna bin sa da shi saboda kada rana ta taba shi saboda ana son sa yanzu waɗannan bayan Allah wani yazo ya zage su wani kuma shi kuma addinin sai ta tsine musu albarka Allah ka raba mu da bata malam yace wa fihi jawazu istizlal al-harami bil al-mihmal wa nahwi ko al-mahmal ya halatta wanda yake cikin ihrami yayi inuwa kenan da wani abin da ake rike da shi ko lema ko wani tsumma kaga ya ce karka rufe kanka to amma in dai inuwa ne da lema wannan ba laifi bane mai mai wannan zai iya yi inji ibn qayyim Allah ya masa rahama faslun thumma raja ila mina to yanzu an je an yi jifa ko ba ya jifa ba to ya sake dawowa mina ai tunda ranar sallah ne tunda ba a gama aikin haji sai sha ɗaya sha biyu ko to yanzu ya sake dawowa mina in na ce ya dawo mina na muku bayani a karatun baya kenan kun san can arfa ita ce a ƙarshe ko in an dawo sai a muzdalifa ko in an dawo sai mina wurin jifa kuma ƙarshen mina ne to sai koma tantansa a mina wanda ya tafi tun ranar takwas ga wata ɗin nan to ranar sallah ma ya yi jifa to kaga a lokacin an yi jifa daman za a yi yanka za a yi aski duk a ranar sallah ake wannan a yi jifa a yi yanka a yi aski to an yi an yi an yi karamin tahalluli kenan tahallul asghar to da ya dawo mina me yi a lokacin yace fa khataba khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi hurmati yawm an-nahr wa tahrimihi wa fadlihi sai yazo ya hada alhazai ya musu huduba mai kaiwa matuƙa wajen wa'azi a cikinta khutbatan baliga hudubar ranar sallah kenan ya gaya musu alfarman wannan rana ta sallah da kuma haramcin a zubar da jini ko a yi fada a ranar sallah da kuma falalar ranar sallah na ayyanka a ci abinci a yi kwalliya a yi ado sannan ya daɗe musu bayani wa hurmatu makka ala jami'il bilad cewa makka fa duk duniya ita ce babban gari Allahu akbar hurmatu makka alfarmar makka duk musulmi har ya mutu yana yashaq ila makka daga cikin ni'imar da ubangiji zai maka Allah rubuta maka rayuwa a wannan gurin ko babu komai sallolin da zaka je kai duk sallah ɗaya a masallacin nan daidai take da sallah dubu ɗari dubu ɗari wani yanzu Allah ya masa arziki duk wata sallah da ka sani sai ya zo ya yi ta a haramin makka Allahu akbar zalika fadlullahi yuti man yasha saboda anan aka haifi annabi alaihi salam anan aka haifi iyayensa anan ɗakin Allah yake anan Allah ya ga dama aka zaban masa inda ɗakinsa yake anan annabi Ibrahim ya gina masa ɗaki ai makka ta kai number one ɗin garinmu kenan makka mu musulmi shi yasa duk mumini duk mutumin kwarai zai kaunaci ƙasar nan duk laifi da kurakuran da shugabannin ƙasar suke yi su ɗin daban ƙasar daban yawwa don shugaban saudiya an yi bal a saudiya an yi dambe a saudiya an yi caca a saudiya an yi wannan laifin shugabannin su ne da laifi amma baya baya rage darajar ƙasar ba zai sa ni kyamaci ƙasar na ce ba ruwana da su ba baran je ba a'a ai Allah ne kaddara musu su rike kasar kawai amma gurin na duniya ne gaba da yayi kada mu yadda a rinka bata mana darajar wannan kasar saboda wai wasu abubuwa na siyasar duniya da ke faruwa musamman shi'a musamman shi'a duk yawanci postin da zaka ji ana sukan saudiya ko ana zagin saudiya ko an yi kaza an yi kaza musamman shi yan shi'a su suke yada wannan abun kuma mu ba mu sani ba mu dauka mu ta dada yadawa muna muna harba shi muna taimakon su muna musu aiki wanda adawa ce ta sunna adawa ce ta aƙida adawa ce ta ƙiyayya kar mutum musulmi ya wayi gari yana yi wa abokin gabansa aiki ba tare da ya sani ba kuma ka kama bakinka kamar yadda idan aka ce yau a gidanku akwai rikici gidan mahaifinka da mahaifiyarka an samu wani aibu na abun asha ai ina jin ba za ka je kai ta yadawa ba ko za ka yi ta Allahumma sallim Allahumma sallim to kai kokari ka rufa wa kasar asiri saboda daraja annabi yana kwance a cikinta wannan kuma ta sa kake ganin kasashen duniya makiya Allah suka sanya kafan zuƙar su ya za su yi su lalata kasar ya za su yi su lalata ta ya za su shigar da abubuwa nasu alƙalli dai at least ya zama suna da wani iko da sai tsara a hana addini ƙarfi wanda yanzu abu yayin da ake ta yi kenan a yi taiwa mutane magana lallai malamai a canja ra'ayin addini a ɗauki abubuwa da sauƙi a wane ne ta samu tsananin addini kishin addini a sassaƙe shi a zukatan mutane yanzu abin da ake kenan yanzu a al'alam a duniya su fa suna nasu addinin su ba wanda ya ce su sauƙaƙa akan nasu addini to amma sun sa ido akan namu akwai kasashen da wallahi azimu sallah biyar idan kana zuwa aka saita ka aka kana zuwa salloli biyar a masallaci sai an sa ma ido me yasa zaka rinka zuwa kana salloli guda biyar kai mai kishin addini ana tarakubin ka ana lura da kai wa'azuzzuka da malamai suke yi da karantarwa duk ana ta bibiya me suke faɗa me ra'ayin su yaya ake cusa mutane kishin addini an kirkiri wasu 'yan ta'adda daban sai aka liƙa musu la ilaha illallah a motocinsu na yaƙi amma wallahi ba hidimar la ilaha illallah suke yi ba aka ƙirƙiri 'yan ta'adda daban aka makala musu la ilaha illallah a jikin bindigoginsu ka ga mutum yana harbe mutane da kuros a wuyansa yana la ilaha illallah me wannan tashwihu sum'atul islam ne ana yi ne don a ɓata wato wato image na musulunci saboda wanda bai ba musulmi ba ya kyamaci addini wani irin addini ana ta kashe mutane kaga a nuna igwa tana ta barin wuta ana ta abu sai ga can sai ga an rubuta wata tuta la ilaha illallah tana kadawa jiki saboda me saboda a nuna wannan la ilaha illallah wanda kuke koya wa mutane ta'addanci yake yi kuma wallahi malam mutane ne aka tattare su daban wallahi ba a cikin muske ba wallahi ina gaya muku an tsince mu an tsince su haɗe ne haɗe-haɗe ne da can da can da can da can kuma duk duniya haka ne kar ku ɗauka wai wata ƙasa ne guda duk duniya wani abu ne wanda yake tsari ne suka yi shi don biyan buƙatarsu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wa laysa al-islamu hakaza musulunci wallahi ba shi bane babu addinin da yake kira akan a zauna lafiya a tsare jinin mutane in ba addinin musulunci ba barna da ta'adi da zubar da jini da ake tai a wurare da sunan la ilaha illallah da sunan addinin musulunci da sunan jihadi wallahi alazim ina gaya muku ba na musulunci bane ba wasu ne aka kirkira kawai aka sa suke yi su kuma wasu suna yi a tsakaninsu da Allah su suna ganin jihadin ne ba su san su a suke sa su yi ba saboda duk abin da kake nema za a nuna maka in malami kake so mai dogon gemu ya ziga ka za ka samu malami mai dogon gemu ya ziga ka menene a ciki za a baka duk abin da za a baka amma kuma can kuma ana haskawa ana nuna ana bata shi addinin ana bata musulunci hatta kai ga musulmi yau zai je wani guri da sunan islam ana sa ido a kansa ana mugun bincike a kansa har hotel inda zaka sauka sai ka faɗi a wani hotel zaka sauka me zaka yi kwana nawa zaka yi duk shi ya jawo irin waɗannan abubuwan da kuke gani gashi nan muna kallo me alakar a a a a ce ana jihadi saboda Allah amma waɗanda aka fi kashewa musulmi ne yanzu mu yanzu mu jihadin da ake a duniya gabaki daya jihadin da ake gaba daya a duniya ku tsaya ku yi lissafi da alƙalamin ku wai su ake kashewa duk fa jihadin a kasashen musulmi ne ake yin sa kun taba jin jihadi a America ha kun taba ji a Birtaniya kun taba ji a Ingila kun taba je a Mexico kun taba je a kaza me yasa jihadin kullun a kasashen musulunci yake inda aka ga musulmi suna da yawa to nan zaka ji ruruwar jihadi yake me yasa ba mu ji su a can an tarar da suna tafafata a can ba mu ake kashewa mu ake zubar da jinin mu kuma ajanda ce mai hankali sai ya gane ta wanda bai da hankali kuma sai ya bi siyasar duniya ya zo shi kansa yana yakar addinin nasa har ma mutum musulmi kaga ya bude baki yana faɗin wasu maganganu yana yi wa wasu aiki suna da kafafen yada labarai na gani nasu suna da kafafen yada labarai na ji nasu suna da propaganda da ajanda su kike yadawa duka nasu kudi ake kashewa don a yada wannan manufar don a kashe musulunci sannan kuma kun yi yawa dole a rage muku yawa haihuwa ku ta yi yawa suna ganin kuna haihuwa da yawa kuna auren mata da yawa kuna tare 'ya'ya da yawa kuna cinye arzikin ƙasa shi ne kawai tabid ne za su ta bautar da ku saboda me ku zama kuna ƙarƙashinsu balarabe ake cewa wai yana cewa jawwi'a kalbaka yutiyak in kana son karenka kaga kare cizo yake yi ko to kana so ya maka da'a duk cizon kare in kana so ya maka da'a bashi cikin yunwa in ka jefa shi cikin tashin hankali da rudani yana yunwace to duk abin da ka ce ya maka zai ma kuma in suka bar ku kuna ƙoshe suka bar ku da wadataccen abinci suka bar ku da fetur kuna ɗiban fetur lami lafiya kuka yi arziki kasuwanci yana gudana ba su jefa ku cikin wahala ba ya za ku yi musu da'a za ku yi musu da'a ba amma yunwa ta ishe ku an jefa muku ya kukuka da tashin hankali fashe-fashe ta da hankali yan fashi da makami barayi yan ta'adda can ana sace mutane can ana tsare hanya ana harbe wasu can ana rikicin addini can ana faɗan fulani da bororoji can ana faɗan yan wane ne can ana kaza duk su rikita ku su gigita ku Nijar an ɗauka Chadi ma ana ta bugawa Mali ma ana ta yi sojojin Nijar an nuna suna ta kuka suna wayyo Allah sun shiga uku an jefo musu bala'i ina to ina za su bar ku zauna lafiya ba za su bar ku zauna lafiya ba suna lura da ku saboda kuna sallah duk inda ba a sallah za ga yanzu a duniya nan ne ake so ya zauna lafiya ku lura da kyau ka tsaya kai karatun ta nutsu duk inda ba a damu da sallah ba a damu da ibada ba to an fi ba su zaman lafiya wadu wani magana da ke ji ana cewa wai yancin dan adam wane ne yancin dan adam yancin wanda ake so dai kawai eh yancin wanda ake so dai kawai wanda ba a son sa duk abin da za a yi masa za a yi masa yanzu ga mutanen kasar Burma din nan Boma Bama har yanzu fa malam ba a daina watandan su ba fa sai a je a kama su kafirai su kama su a fede mutum yanda ake fede akuya ana daukan hoto ana nuna duniya gashi a YouTube kowa yana gani wani musulmi dan America ya fito yana kuka yana yace yanzu dan Allah ba ba wanda zai taimaki mutanen nan a duniya ina yan yancin dan adam ina yan amnesty ina yan wacece fida a bude cikin mutum a cire hantarsa a tatsa hanjinsa a gasa shi wallahi al'azim ga 'yan china nan ga suna ana jera su a layi ana sa su suna shan giya a dole musulmin china a wani bangare na china layi aka jera sun fi mutum dubu kowa ga giya nan ba ka ce musulunci ba ka shan giya ba sai ka kurba ga 'yan china muna gani ko azumin bara din nan gwamnatin china ta hana ta haramta musu yin azumi a tilas aka bi su a ma'aikatu duk wani musulmi da yake ma'aikaci ne sai ya karya azuminsa dole ina yan 'yancin dan adam din ina maganar freedom of religion yancin dan adam yancin abu nan kuma ku lura ina so ku lura kun ga yanzu a Najeriya ko kun ga ana maganar human right human right ko ku je ku bincika ga setting din human right din billahi azim walan yan kare yancin kiristoci ne kurum majoritin su ku bincike ne a ji a duba gani me manufofinsu me suke aiki musulunci nawa ake wa illa ba sa iya magana yanzu muna ba mutanen zamfara zuwa ake ana sace su ana kashe su ba mutanen katsina har yau har gobe a ƙauyuka ake bi an hana su noma an hana su ɗiban amfanin gonansu yanzu an koma neja mutanen neja su kuma a kashe su a ɗebe dabbobinsu a hana su ɗiban amfanin gonansu ina yan human rights suna ina billahi azimu yanzu da wata jiha ta kiristoci aka je aka yi da jiha ce ta kiristoci aka je aka musu wannan da duk duniya an dauka kun ta ganin turawa suna sauka daga jirgin sama sun zo su bi kaju ku jinin ku an kashe ku ba komai bane wannan shine hakikanin abin da yake faruwa fatan mu Allah ya bamu nagari shugabanni wanda za su san hakkin mu suna tattare da kishin mu akan shugabancin da suke su ma su rinka kokarin taimakon al'ummar su da addinin su shine damuwar mu kuran mulki ne gashi nan muna da shi mun sassamu a ta irga ma sanatoci musulmi a ta irga ma yan majalisa musulmi a irga maka shugaban kasa musulmi wane ne musulmi ministan kaza musulmi wane ne musulmi shugaban sojoji musulmi sojan sama sojan kasa shugaban yan sanda musulmi shugaban wane ne musulmi wane ne musulmi amma kuma musulmi suka fi shan wahala a Najeriya sai su baka damar su hana ka kai aikin in ba jajirtacce ne kai tsayayye ba ba za ka iya yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so annabi yayi hudu ba nayi wannan bayani ne dan in nuna mana addinin musulunci addini ne da yake magana akan haramcin zubar da jini da kuma alfarmar wurare masu alfarma a kula da su kuma makkan nan ita tafi kowace daraja kowane gari daraja kuma wa amara bi sam'i wa ta'a liman qadahum bi kitabillah a wannan hudu ba dai da annabi yayi a ranar yayi umarni da ayi da'a ayi ladabi da biyayya ga shugaban da ya ja ku akan tsarin Allah akan littafin Allah wa amara an-nasa bi akli manasikihim anhu yace ku koyi aikin hajjin ku a wajena la'alli la'alli la hujba da ami hada Allah karim annabi ya ce watakila bayan wannan shekarar ba zan sake yin aikin hajji ba take gaya musu ya ce ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni a yau duk abin da na koya muku shine watakila daga bana shikenan kafin su rabu ya gaya musu ba lalle ne baɗi mu sake haɗuwa ba kuma wallahi bai dawo baɗin suka yi ta kuka da ya gaya musu wannan wannan yana nuna Allah tabaraka wa ta'ala ya kimtsa wa annabi ya ji a ransa cewa ba zai kai wannan lokacin ba la'alli la ahujju ba'da ami hadha wataƙila hajji na na ƙarshe kenan ba zan ƙara yi ba to kuma haka ake so musulmi kullum idan zai wani abu na alheri ya gaggauta yi ce wataƙila wannan shine na ƙarshe na duk wani abu da ka sani na alheri ka gaggauta yin sa wallahi duk abin da ka shirya za ka yi na ƙwarai yi maza ka yi shi wataƙila shi ne na ƙarshe wataƙila ma ba za a bar ka ƙarisa ba ga sunan da yawa sun fara yi ba su ƙarisa ba ga sunan da yawa sun yi niyyar za su yi ɗin kuma ba su iya yi ba sai kai kana ta taswifi kana jira za mu yi muku kaza bayan shekara bakwai in Allah ya so da mun gama haɗa kaza ɗin mu shekara bakwai alaji tana hannun wa shekara bakwai ɗin yanzu za a ɗauke ka kai ka asibiti kana tsammanin za ka warke ka dawo ashe tafiyar ka kenan kama yi sallama da iyalinka dan wallahi ba lalle ne ka dawo ba nawa aka yi su asibitin basu dawo ba wasa wasa fa kana ganin karamar cuta ce bata kai ta kawo ba ana zuwa da an duba sai a ce ai sai an kwantar da kai daga nan ka ji ana kuskus ai ya samu matsala a kaza sai an yi aiki daga magana aikin nan Allahu alam zaka tashi ko ba zaka tashi ba daga aikin shikenan sai ka ji an dawo da gawar alhaji gida nawa muka binne akan haka nawa ne kuma za a binne su akan haka to shi yasa yace gashi nan ya koya muku komai ku yi wa allamahum manasikakum ya koya musu aikin hajjin duk a hudu ba wa anzalal muhajirin wal ansar manazilahum al muhajirin mutanen makka da na mutanen madina kowa ya ajiye shi a mazaunin sa wa amara an-nas Allah yarji'u ba'dahu kuffaran yace mutane do Allah kada ku dawo kafirai ku ridda bayan na rabu da ku malam wani irin wa'azi ne mai ratsa zuciya ya tai musu maganganu kaman barar sake haduwa ba saboda aikin hajji ne duniya ce ta haɗu ya ce to da Allah kada a ridda kada a bar a zawo kafirai kada a rinka faɗa yadribu ba'dhum riqaba ba'd sashin su yana saran kafadar sashi kaga annabi kamar ya sani kada a yi fada tsakanin musulmi da musulmi kada ka dau makami ka kashe dan uwanka musulmi kada ka yi kaza kada ka kaza yanzu ɗazu ɗin da nake gani wani ɗan uwa ya nuno- ya turo min daga abin nan ya turo min eh, bombita ɗin nan wannan bombita da ake sha bombita fa an samu wasu tsinannu marasa mutunci daga kudu ɗin nan sai su bi sai su ɓare shi wannan sace sun bombita na naira hamsin ko naira talatin sai su ɓare sai su rinka zuba guba a ciki sai a zuba guba sai a zuba guba sai a zuba guba sai a zuba guba sai su sa dutsen guga in ka bare shi in ka zuba abin da ka zuba in ka sa dutsen guga in ka danne sai ka kame ɗak ba wanda zai gane sai ka je baka bude ba baka duba ba daman galiban ya muke ba farke kan muke kawai sai mu juya a ciki ba sai mu gauraya to ka rinka dubawa idan ka ga wani abu da baka yarda da shi ba karkasha to yanzu dan Allah akram kala ya zaka kubuta daga wannan abu jiya dinnan wani ya turo mun yake gashi da bidiyo da komai ba wai fa faɗa ba gashi nan wasu jami'ai sun kama su masu yin abin an ce su yi sun ana yi suna yi ana ɗauka wallahi malam sacis na bombita iya ganin ka kawai sai a ɓare sai a zuba guba sai a ɓare duk wanda isha sai mutuwa kaga suna iya setawa in suna so su halakar da al'umma bangare kaza guri kaza ba wai fa kamfanin bombitan ne suke ba a'a su kamfanin bombita sun yi amma wasu kuma sai su saya su ɓare katan ɗin su zuzzuba sai a zo a banko muku shi a aiko muku shi na za ka sa kanka kuma nawa aka kashe ga sunan masu yin ana ta musu azaba ga shi ga shi nan dai Allah ya san mutane nawa suka mutu sai mutum ya je ya sayo wani biskit an yi wannan biskit din saboda mai guba ne biskit nawa ake sayarwa a ƙasar nan wanda kana ci kuraje ne za su kama ka daga wannan kurajen sai ka tafi lahira common biskit sai a zo a yi maka chocolate a nuna maka yadda ake wannan chocolate chocolate din nan masu zaki da ake sha masu tsada bilal azimu wasu da mushe ake yansu gashi nan ana nunawa kowa yana gani kuma da sunan chocolate din fa kuma sai ka je babban shago a garin ku ka gan shi mushe din nan da ka gani wasu ba sa jefar da shi da ga- da- da gashinsa da kashin cikinsa da kashinsa da namansa da komai haka za a je a nike shi ko irin nama nama din nan da ake na takarda ko na na- na leda ko irin kifi na gwangwani din nan kowa da sauransu wasu ma ba kifin suke zama kwadi suke sa a tattara kwadi a markaɗe su kawai a zuba maka kaje ka ci cin kwado da sunan kana cin kifi kuma ba naman da ba sa sawa ko na jaki ko na kare ko na doki ba abin da ba za su sa ba to waye zai bincika waye baka da mai bincika maka ƙasar da suka san me suke yi ne duk abin da aka kawo sai an bincika yanzu saudiya ku duba saudiya lemo bilal azim sai ka je ka sai lemo a shago sai ga stika a jikinsa lemo fa ayaba sai ka sai ayaba sai ga stika a jikinta su ba su bari a shigo musu da wani abu face sun tabbatar da lafiyarsa in noma shi kuma za mu yadda mu su za su noma dole kuma akwai irin gwamnati a kai aikin gwamnati yana da yawa amma ana gaya muku yanzu yaran da aka kama suna wannan abun insha Allah idan suna da godfathers ba inda za a ba abin da za a yi musu ba abin da za a yi musu zan dai nuna kawai za a sake su sai su ji abin da za su yi to duk wannan da ga mutum musulmi mai kishin addini wanda yake karanta nusus bai zai yi wannan abun ba bai zai yi ba to duka a dunkule akar makalla idan hankalinka ya tashi to sai ka koma ka rike Allah ka rinka addu'a duk abin da zaka ci duk abin da zaka sha ka yi amfani da shi musamman mu nan kasan mu ta Afirka malam wallahi ina gaya muku akwai maganganu da bayanai waɗanda Allah ya sauwaƙe a rayuwar tamu ta duniya kadai idan ka je yadda muke rayuwa wato kai ka ce mu kan abu- a bayan duniya ma muke rayuwa ba a cikin duniya ba Allah nake gaya muku yanzu abubuwa da yawa ake kawo mana expert abu wanda bature fa ya rubuta in ya kai wannan shekarar haramun ne a ci shi ya yi expert ya lalace amma wallahi sai a yi tirela dubu ɗari na abu ya yi expert to waye ma yanzu yake shiga shago zai sai abu ya duba expert mu sha magani expire mu ci naman gwangwani expire mu ci kifi expire mu sha kaza lemo expire duk abin da ka sani expire shi yasa muke cike a asibitocin mu wani cikin su ya kumbura yana wayyo Allah na shiga uku wani ciwon hanta ya kama shi wani ciwon kugu ya kama shi wani matsarma mata kaza wani cututtuka dai ga sunan majoricin abin da muke ci Allah duk daga cikin abincin da muke ci ne cututtukan saboda me bamu da mai kula mana ba ka da mai kula maka ba ka da shi ga rashin tsoron Allah wasu daga cikin musuma ba ta kawa mu ma burin mu kuɗi a nan garin an kama mutumin da jami'an hizba ta suka kira ni suke gaya mu mutum ne aka kama shi a wani guri billahi azimin walan tuku ba tsire ce da shi mushe yake gasa mutane mushe shi duk inda ya ji labarin wani mushe ko wani doki ya mutu haka ko wani bujimi an kuskure ya mutu ko wata akuya ta mutu ko wani jaki ya mutu ko wani abu to shi dare yake yanka da da da da jakarsa da da kayan fidarsa sai ije ya fede mushin shi yasa shi yasa kuke ganin ai in an ajiye mushi ake cewa a kone shi ku tambaya me yasa ake cewa a kone mushi doki ya mutu sai a banka masa fetur a kone saboda in ba a kone shi ba kone za su su yanka shi su fede shi su je su dasa ma shi a tukuba ka tsaya a mota kana shan AC kana yanko mun na ɗari biyar wallahi tallahi nake gaya maka kuma duk wani cuta ka iya samun su a cikin mushe yanzu ne da dabbobin nan malam da ake ci inda aka ci gaba duk wata abbatuwa da ka sani inda ake yanka dabbobi akwai jami'an lafiya likitoci ne na musamman na dabbobi babu wata dabba da za a shiga da ita sai an sai ta shiga under screening sai an yi screening ɗinta an auna lafiyarta an duba ta da kwamfuta an tabbatar ba cuta a tattare da ita dan za a iya bawa wata dabba wata cuta ko wasu dabbobi a kiwata su da wasu cututtuka a kawo muku su garin ku ku yi satuttuka kuna cin su duk wanda ya ce wannan naman sai ya kamu da wannan cutar ba mu da wannan tsarin in ma akwai kawai sai dai a ba su kawai naira hamsin ko ɗari biyu kawai a matsayin an yi screening kawai a yanka mutane a je a ci in ma akwai ɗin waye zai tsaya ya aikin ba abin da ya da mutum in dai mutum zai samu kuɗin kashewa kawai to duk wannan halin mu ne in waɗancan ba su yi mana ba mu ma muna da ɗabi'u marasa kyau shi yasa muke ta wahala wallahi ka je ka sai abinci da kanka abincin da zaka ci a gidanka ya jawo maka musiba Allah ya gyara halin mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi yace kada ayi fada a bayansa kada ayi yaki kada ku kashe junanku ko da takobi ko ba da takobi ba kuma wa amara bit tablighi anhu yace duk wanda ya ji sako na ya je isar li yuballighu shahida al-ghaiba wa akhbara annahu rubba muballighin aw amin sami'in yace ya faɗa cewa sau da yawa wanda za a isar wa saƙon daga baya sai ya fi kiyaye saƙon da aka gaya aka faɗa din sama da wanda ijiyoyi faɗa yanzu misali yanzu ma nana muku ina muku karatu ba to yanzu ai ku yanzu directly kun ji daga gare ni ina son fassara muku rubba muballagin aw amin sami'in yanzu kai ba ka ji ba sai ka je gida ka koya wa matarka abin da ka ji ko ka koya wa abokananka ko ka gaya musu abin da aka faɗa a wajen karatu to ba mamaki wanda ka gaya waɗannan ya fi ka kiyaye abin da ka jiyo daga bakin malam ɗin to shine amfani in ka ji alheri ka yada sai ka je ka koyo alheri ka koya wa ɗanka ɗanka ya wuce ka alherin wa qala fi khutbatihi la yajni janin illa ala nafsihi duk wanda ya jawo wato jinaya wani barna kisa ko zubar da jini akan akansa ya jawo hadisi ne na turmizi a kitabul fitan mana kada mutum ya je ta da wata fitina da za a zo a zubar da jini ko a kashe wani wa anzala almuhajirina an yamini alqiblati almuhajiruna yace ku zauna ta daman alqibla wal ansar an yasariha mutanen madina kuma a hagun din alqibla wan nasu haulahum yace mutane kuma ku kewaye su fa fataha Allahu lahu asma'an nasi abun mamaki Allah ya bude wa annabi kunnuwan mutane babu lasifika dukkan su gaba ɗaya wa'azin da ya suna ji mutum sama da dubu ɗari shine ma'anar wa fataha Allahu Allahu asma'an nasi hatta sami'ahu ahlu mina fi manazilihim yayi ta wa'azi hatta mutanen mina da suke can gidajensu sai da suka jiyo muryar annabi a wannan hudubar da yake a ranar Allahu akbar babu sifika fa Allah karim a ai Allah Allah ne Allah ka ƙara mana imani da kai wa qala fi khutbatihi tilka wacce hudubar da ya ga abin da ya faɗa ga sakon ubudu rabbakum wa sallu khamsakum ku bauta ubangijin ku sallolin ku guda biyar jama'a hudubar da annabi ya ta karshe yace a kula da sallah biyar jama'a kada mutum ya kuskura a rayuwarsa yana sakaci da sallah jama'a duk wanda Allah ya masa arziki a wajen aikinsa ko wajen sana'arsa yana samu ya salloli guda biyar ya gama masa arziki wa sallu khamsakum ku sallaci salloli guda biyar din nan na dole wa sumu shaharakum ku yi azumin watan ku ramadana wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum ku yi da'a wa shugabanninku masu baku umarni matukar ba su umarce ku da sabon Allah ba ku yi biyayya ga na gaba da ku ku musu da'a addinin musulunci ya ginu akan da'a as-sam'u wat-ta'a yanzu muna nan muna zaune aka ce gwamna ya sanar gobe kar kowa ya fita akwai abin da za a yi sai mu zauna a gida musulunci ya ce mu musu da'a inda ba su umarce mu da sabon Allah ba amma da zai bada umarni ya ce gobe kar kowa ya sallah azhar sai mu ce ranka dade sai mun yi wallahi wannan shine tsarin musulunci in an bada umarni wanda bai saba wa dokar Allah ba sai abi in kuma ya saba dokar Allah to bara abi ba shine as-sam'u wa ta'a fi at-ta'a la fi al-ma'siya wa wadda hina idin nas yayi wa mutane banka na a wannan lokaci faqalu hajjatul wada' ban kwanan da annabi ya musu a hudu ba shine aka sa wannan aikin hajjin aka ce kai wannan hajjatul wada'i ce hajjin ban kwana ne sun man sarrafa ilal manhari bi mina bayan ya gama wannan hudu ba ya tafi wajen yanka a mina to ka gani bayan an gama wannan sai mai sai yanka fa nahara salasan wa sittina badana bi yadihi Allahu akbar a ranar sai da ya yanka taguwa taguwa taguwa taguwa subhanallah guda sittin da uku kai alaji duka ina jin a rayuwarka baka taba yanka biyar ba duk arzikin da kake baka taba yanka raƙumi biyar ba kuma a anguwarku a garinku akwai maciya raƙumi dubu ɗari uku ma in an yanka za su cinye kuma Allah ya rufa maka asirin da zaka iya yanka ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar dubu ma tirelolin raƙuma zaka iya yi a rana ɗaya dai a sallah ba zaka gwada ba cikin abin da Allah ya maka to shi duba ba annabi ba mai kuɗi bane amma taguwa nawa sittin da uku wannan ma iya wanda yanka da hannunsa ne akwai sauran labari wa kana yanharuha qa'imatan ma'qulatan yadi hal yusra tana tsaye yake soke ta an daure mata hannunta ita taguwar wa kana adadu adaduha adadu sini umrihi Allah karim adadin taguwar da yanka wannan rana ta jimban kwana adadin shekarunsa shekaransa 63 a duniya ko to taguwa 63 ya yanke ta tilas wannan ɗiban naman ya tafi da shi gida la don musulmi su ci amma kaga mutum Allah ya rufa mai asiri ya fito da dan kafi zorin ragon sa a kofar gida babban alaji ga katon gida amma dan karamin rago a kofar gida ina nuna godiyar Allah a ciki alaji bujima za ka je ka siya na dubu ɗari biyar biyar kwarai da gaske a jera maka guda ɗari ka ce a ta yankawa duk talaka ya zo bilayi ana fedewa ana ba mutane kurin kowa ya ce more sai su yi maka addu'a in an fashi sun zo su fito su kare ka in an sace ka su maka addu'a a masallaci amma mutum ya zo ya fito ya yanka abun ana gamawa dama ma a garejin gida za a yanka an kori yara an rufe gate ana yanka har sai a ce a wanke jinin a wanke sai a tattara maza a shigar masu gida yana zuwa ce ku ware mu wannan ku soya mun nawa ne wannan sauran abawa yara billahi azimu ko makotan su ba abawa wai yana da arziki wai yana da wadata ina wadatar amma a banzan bazara zai hau motar naira miliyan biyar shida bakwai takwas amma a shekara ba zai iya yanka dabba ta naira miliyan ɗaya ba a shekara ya sai dabbobin miliyan ɗaya yanka ya raba sadaka ba zai iya ba saboda ɗamsul basirati wal khuzlani in ji mai ahalari wallahi azim ku yi hakuri haka abin yake ka san abin yana buƙatar buga misali da lissafi in dai wannan abun ana yi ne don Allah kuma don a samu yardar Allah akwai abun da za ka yi ka faranta wa wasu kai ma kamar yadda Allah ya faranta maka Allah ya faranta maka ya baka kai ba za ka faranta wa wasu ba ya bar wani yana tafiya a kafa ya baka motar naira miliyan kaza kana hawa ya bar wani yana kwana a gidan ƙasa gidan kara kai kuma ya ɗora ka a gidan kaza gidan kaza wani bai mallaki abin da zai zauna ba ko taƙi ɗaya bai da shi a garin su kai ku kana da gidajen da baka san iya adadin su ba ya bar wani cikin bashi kai kuma kai kake bada bashin duk wannan ya maka wannan malam suna saka riguna marasa kyau kai kullun rigar ka mai kyau ce to kai yanzu ba Allah ya faranta ma kai ba za ka faranta wani ba daidai da iyalansu ba sa iya daidai su yanka naman da iyalansu za su wadata masu aikinsa su wadata masu gadinsa su wadata yaran gidansa su wadata uwar gidansa da ita da dangin su wadata wane ne su wadata wallahi ba sa iya yi za ka ga mai gadin gidan mai kuɗi yana barin nama a makota mai kuɗi babban alaji mai gadin sa yana bi yana neman kullin nama ɗaya saboda talaucin zuci an ba ku kuɗi ba ku iya kashe su ba Allah wadar mutum ya samu kuɗi bai more musu ba daɗin kuɗi a kashe wallahi abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa bari mu dakata a nan wajen yanka naman nan ya dan fi daɗin tsayawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh